أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على فاتح على فاتح الخاتم سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ دروا لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إكوة الإيمان bayan sallama bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama don zama don ci gaba da wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka na Muktasar al-Akdari wanda yake koyar da mu yadda ake ibada a musamman ma sallah da masail ɗin da suke cikin sallah da tsarki da sauransu. Insha Allah a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya gabata. Yau muna Alhamis ishirin da ɗaya ashirin da shida ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan takwas miladiyar annabi isa dubu biyu da ishirin da hudu ma'ana ɗaya ga watan August. Insha Allah yau alami za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya a satin da ya gabata ranar Juma'a. Idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan babin da yake magana akan fara'ilin salati. Muka kawo farillan salloli guda goma sha hudu tare da yin bayanin kowane ɗaya daga cikinsu, to a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya satin da ya gabata mun tsaya akan a farillan sallah mun mun ƙara ke su to yau insha Allah za mu ci gaba daga abin da ya shafi sunnonin sallah a mala yace wasunnanuha ma'ana wasunnanis salati su daga cikin sunnonin sallah mala yace al-iqamatu ta da iqama a ta da iqama sunna ce kuma sunnatul wajiba, amma wannan sunnar da take wajiba ga mai yin sallah ba ga mamu idan da liman, sannan kuma ba ta zama wajiba ba a wurin mace, ita mace ba ta ta da ikama, an fahimta? Mace ba ta ta da ikama a bayyane, ba wai ba ta yi ba ne gaba ɗaya, a ba ta yin ta da ikama a bayyane. kamar yadda muka sani shi namijin zai tara ikama ai kaga ba ba a sirran yake yi ba ko yana yi ne a bayyane to don haka a wanda bayani dai zai zo a gaban insha Allah zamu yi bayani akan menene ikama din wasurati da karatun sura shi ma karatun sura yana daga cikin sunnonin sallah ne ba yana cikin farilla bane a allati ba'da al-fatiha wata ake karanta ta bayan fatiha kuma ita suran za dai mu zo bayani gaban insha Allah a kanta. Wa qiyamu laha da tsayuwa domin karatun sura din shi ma sunna ne kamar yadda karatun sal karatun sura din sunna ne to tsayuwa domin karatun shi ma sunna ne. Wa sirru da sirrintawa fi ma yasurfi a wurin da ake sirrinta karatu. Ma'ana da ɓoye karatu a wurin da ake ɓoye karatu. waljaharu da bayyana karatu fi ma yajharu fihi a wurin da ake bayyana karatu bayani zai zo a hankali insha Allah kai wa sami Allahu liman hamida da faɗin kalmar sami Allahu liman hamida a lokacin da mutum zai ɗago daga ruku'u wa kullu takbiratun da dukkanin kabbarar da mutum zai yi sunnatun sunna ne illal ula sai dai kabbara ta farko ita ce kabbara harama, ita kaɗai ce take farilla, amma idan mutum zai ruku'u zai ce Allahu Akbar wannan kabbarar sunna ne idan zai sujada zai ce Allahu akbar in zai dago zai ce Allahu akbar wannan takbirat din da yake yi gaba ɗayansu to suna cikin sunnoni ne ba suna cikin farilla ba wanda suka farilla ita ce takbiratul ihrami wanda satin da ya gabata mun yi jawabi akan ta wata shahudani da tahiya guda biyu tahiya idan sallar mai raka'a hudu ce to tahiyar guda biyun ta raka'a ta biyu da kuma ta raka'a ta hudun idan sallah kamar ta asuba ne to da tahiyar nan da ake yi ta ƙarshe dukkaninsu wannan tahiyar ita ita ma sunna ce za mu yi bayani a kanta wajjulusu lahuma da zama don karatun tahiyar shi ma sunna ne wa taqdimul fatihati ala sura da gabatar da fatiha kafin sura a fara karatun fatiha sannan a karanta sura shi ma wannan sunna ne وتسليم وتسليمة الصانية دين سلم تبيو للمأموم جواندا يكيب الإمام إتما سناني تفرقو إتتي السلام عليكم ورحمة الله ونم فرلا دولي إتتي وتمكا أنبتا تكين فرلان سلا أتاتين دي غباتا أما ونن تبيون إتكمتنا تكين سنة والجهر دبين كراتو شيما ينا تكين سنة والجهر بالتسليمات واجبة والجهر بيناوا بالتسليمة وجن سلما واجبة ونن واجبيني kace assalamu alaikum warahmatullahi ba zai yi ka faɗa a sirran ba ma'ana boye ba sai dai ka yi shi a bayyane wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kare tahiyya wannan yin salatin shi ma sunna ne, wasujud alal am da yin sujada a kan hanci, walkafaini da tafukan hannu guda biyu, warukubataini da gwiwoyi guda biyu, wa tsarafil kadmaini da gefen digadigai guda biyu, gefen yatsa babban yatsa na kafar dama da babban yatsa na kafar hagu da za a kafe su, to su ake nufi anan. wasutra da sanya sutura ma'ana sanya shinge a gaban mai sallah, lighairil ma'amum, amma wanda ba mamu ba, wanda yake mamu shi suturarsa shine liman ɗinsa, za mu yi bayani a gaban insha Allah kan haka. Wa ƙalluha mafi ƙarancin abin da ake iya sa sutura da shi a gilzin wurin kauri, a gilzin rumihi. ya zama ya kai kaurin a kaurin takobi a afwan ba takobi ba wanda ake kibiya kaurin kibiya wa tsuli tsawonsa kuma ya zama zira'an tsawo kamu ɗaya kada tsawon ya wuce kamu ɗaya ka kuma kai ya gaza kai kamu ɗaya zahiratan sabitatan ghaira mushawwishatan sannan ya zama abin da za a yi sutran da shi zahiratan abu ne wanda za a gan shi da ido, kuma sabitatan abu ne wanda zai iya tabbata a wurin, gairi mushawwishatan ba kuma abin da zai ɗauke hankali ba. Za mu yi bayani a gaba kan cewa me ake nufi da a zahiratan ɗin, me kuma ake nufi da tabbatacce, me kuma ake nufi da wanda ba zai sa a be zai ɗauka hankalin mutum ba. To wannan su ne sunnoni na sallah wanda sun kai guda goma sha uku kamar yadda malam ya kawo su, amma za mu bi su yanzu ɗaya bayan ɗaya, bi bayani akan kowanne daga ciki insha Allah. Malam da yake bayani a nan, wanda ya fara faɗi a cikin sunnoni shi ne al'iƙamatu, iƙama ko? Ita malam ya fara kawowa. Malam a iƙamatun wahiyar sunnatun kharijiyatin li salatin fardin من كمسة حاضرة كانت أو فائتة إتا إقامة سنة كما واجبة وتأكي أصلى صلى وتئري صلى فرلا با أي إقامة أصلى النافلة كما أن صلى فرلا حاضرة كانت أو فائتة صلى ta lokacin ce za ka yi ada'i za ka yi, ko kuwa ƙada'i za ka yi duka sai ka yi ikama, wajibi ne sai ka yi wannan ikama, sunna ce wajiba. Ma'ana, sallah ta kubce ma, sai za ka rama, to ita ma wannan sallar da za ka rama sai ka mata ikama. Ko kuma sallar da ake kan lokacinta sai ka mata ikama. Amma in jam'i ne, wanda ikama guda ɗaya da ladan zai yi, to ikama ta ɗauke wa dukka sauran jam'in da za yi. An fahimta? ba sai kowa ya yi ikama shi kaɗai ba, ikaman da ladan zai yi, to wannan ikama ta ɗauke wa duka. Da ƙaulihi alaihi salatu salam, saboda faɗin manzan Allah wanda tsira da aminta Allah suka tabbata a gare shi ya ce, Ma min salasatin min ƙaryatin, wala badwin, wala tuqamu fihim sala illa illa stahwaza alaihim shaitan fa alaikum bil jama'a فإنما يأكل الذئب غنم الغازية رواه أحمد وأبو داود ونسائي وحاكم وهو صحيح سيدة فدم من الله صلى الله عليه وسلم أتكين حديثي من الله صلى الله عليه وسلم cewa ما من ثلاثة من قرية ولا بدو ba wani gari alƙarya ko ƙauye wanda suka kai adadin mutane uku wanda la tuqamu fihi musalla ba za su haɗu su yi sallah a tare ba an fahimta sai dai wancan yayi shi kadai wancan yayi shi kadai matukar sun kai guda uku in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wawware wancan ya sallah shi kadai wancan yayi ba illa tahwaza alaihim shaytan face shaytan ya shiga tsakanin su zamowa da za su haɗu su yi sallah a tare shi zai sa Allah subhanahu ta'ala ba zai ba shaytan sallaka ba ya shiga tsakanin su shi yasa daga cikin fa'idar haɗa jam'i shine Allah ba zai bar shaiɗan ya dinga shiga a tsakaninku ba, zai zama kuna da soyayyar juna, zai zama kuna da amintar juna, zai zama kuna da taimakon juna, amma matuƙar ana rarraba masallaci, wannan ya tafi can, wannan ya tafi can, wannan ya tafi can, to a ƙarshe ba komai zai faru ba, shaiɗan zai samu sallada a kanku. Wannan zai koma jin haushin wancan, wannan zai koma jin haushin wancan, cewarwa cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzan Allah ya ce fa alaikum bil jama'a na hore ku da ku dinga haduwa kuna yin abu cikin jama'a ku dinga haduwa kuna yin abu cikin al'umma domin me manzan Allah ya ce fa inna ma ya'kulu dhibu ghanamul qasiya kaga kura kura da ka sani an dai san da kura da dabba ya suke ba ga miciji ko da an haɗu bai za a yi kura ta cinye dabba, to ko kura ba ta iya cin dabbar da take tare a cikin garkenta, amma in ta koma gefe, kura za ta wafce ta ta cinye ta. Ma'ana abin da ake nufi, da ayarin dabbobi, shanu ne, akuyoyi ne, tinkiyoyi ne za su taho a garke a tare, kura ba ta isa ta ratsa su ba, ba ta iya ratsa su. Amma sai aka yi gaba, sai wata ƙwara ɗaya ita sai ta ɗanyo baya-baya kaɗan. To, labudda wannan da ta ɗanyo bayan, kura za ta wafce ta, ita za ta cinye. Me ake nufi a nan? Kai da ka ƙi taruwa, ka ƙi zama tare da al'umma, kai ne wanda shaiɗan zai wafce ka, yadda ka san kura na waftar akuya ta cinye, haka shaiɗan zai cafke ka ya cinye ka. Menene ya cinye ka shine lalata ma zuciyarka. ya zama kana kin wancan, kana fushi da wancan, ka ce wancan munafiki ne baya ƙina yake yi, wancan munafiki ne baya sona, wancan kaza, wancan kaza, me yasa ba a zama a tare, ba ka yin duk mu'amalarka kana warewa kai kaɗai kana yi. Ita kuma al'umma ana son ta ne a haɗe, manzan Allah ya ce, al'umman mu haɗaɗɗiyar al'umma ce, in ka ware, to ka zama shaiɗani. Allah yana tare da al'umma, Allah yana tare a cikin taimakon mutanen da suka haɗa kansu a haɗe, Allah ba ruwan shi da wanda suka keɓe suka koma gefe, Allah yana tare da al'umman da suka haɗa kansu ne suka taru a tare. Kuma dama ita tsintsiya kanta ba ta ainihin ba ta ɓalluwa ko ka ce baka isa ka gutsutsura tsintsiya ba matuƙar tana tsaure a lokacin da take tare da ‘yan uwanta. amma in ka ce za ka dinga zama tsintsiya ɗaya bayan ɗaya, to za ka dinga kakkarya ta za ka karya su gaba ɗaya. Ma'ana, idan kana so ka karya al'umma, to ka rarraba su, wancan ya ware wannan ma ya ware wanta ya ware to yanzu gaba ɗaya za ka ɓata musu rai rayuwarsu gaba ɗaya za ta lalace me bature ya yi ai ɗaya daga cikin hikima da bature ya yi kenan da bature ya fahimta turawa da suka zo nan ƙasashenmu na afirka baƙaƙen fata sai suka lura da ƙasar najeriya da ƙasar nijar a haɗaki da ƙasar kamaru da ƙasar ghana da duka haɗa muke lokacin ba wata ƙasa da ake cewa wani najeriya ba wata ƙasa Nijar, sai dai kawai a dinga cewa daula inda sarauta take, kawai ka ce masarautar zazzau misali, masarautar Kano, masarautar daura, daura kuwa har cikin har cikin Nijar masarautar daura ce, masarautar ƙasar Yola har cikin Kamaru duk ƙasar ta ce, masarautar sarkin sarkin Borno har ƙasar Chadi duk ƙasar shi ce a lokacin. ba magana wai Najeriya kawai magana sarauta ake duk a haɗa ake sai gane idan har a haka zai ban mu to ba zai mulke mu ba saboda duk al'umma da kanta yake a haɗe to wallahi baka isa ka fasa ta ba duk abin da ka zo mata da ita ba ka samu nasara ba amma in kana so ka samu nasara to tsantsanka ta sai bature ya mashi hikima sai ya ji wani ɓarayi ya ce nan Nijar sunan ku Nijar ba ruwanku da watan ƙasar ba taku ba ce komai naku daban me ya fara haɗa muku, ƙiyayya, an fahimta, nan kuma ya keɓe ku ce nan ku kuma Najeriya, can aka keɓe ya ce ku kuma Kameru, sai ɗan Najeriya shi kullum burin shi ƙasa ta Najeriya, ba ruwan shi da Nijar, ila ma wani abu ya afka a Nijar ya ce hau, ai Nijar ne ina ruwana ba ƙasa ta bane, bai san cewa da kafin a kafa Nijar ɗin, ila ma yana da tsaro da Nijar ɗin bai sani ba. Tara ake, tara ake zaman amana, tare ake yawon karatu na addini da sauransu. Hatta Shehu Usman bin Fodima a Nijar ɗin ma aka bi shi ƙarshe. Ɗagyal, Nijar ce a yanzu haka, a Nijar ce, inda ya yawancin karatutukansa a Nijar ne, Maulanmu Shehu Gibri radiyallahu anhu da muka yi kutuba satin da ya wuce mun yi kutuba ne akan tarihin ko? Mun faɗa a ina aka aka haife shi, a can a ƙasar Nijar ne, ko? Ƙasar Nijar ce, a lokacin a tara ke tara ke karatu da sauransu to amma bature da yanzu sai tsitsinka mu ya tsitsinka mu shi yasa gashi ne yana sa muna yana ta gwara kanmu an fahimta dan haka babbar hikimar yin jam'i dan a haɗa al'umma ne amma wa'incan sun yi ta can wancan sun yi dama wannan sun yi hagu ba ta haɗuwa lokaci ɗaya wuri ɗaya yi sallah to wallahi shedan zai samu tasiri akan ku har a cikin abin da ya shafi gari idan har ba za a haɗa kai ba, to wallahi shaiɗan zai samu tasiri, wannan ya ɓalle, wancan ya ɓalle, wannan ya ɓalle shi kenan ya kaga gari gaba ɗaya a ƙarshe ya lalace. Allah ya tsare mu, ta haka in ji manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, inna ma ya akulu zaibul ganamul qatiya ita kanta kerkeci ko ka ce a kura dabbar da take ci ita ce wata ta keɓe tana keɓewa za ta wuf ta cinye ta me ya ja mata keɓewa ta ta yi da ta haɗu cikin ‘yan uwanta ba, za su ƙarfafi junansu, ba za ta iya ratsa su ba, an fahimta? Wannan hadisi Imam Ahmad, da Imam Abu Dawud, da Imam Nasa'i, da Imam Hakim duka suratu hadisi kuma hadisin ingantacce ne. Wani ƙauli Anas radiyallahu anhu an samu hadisi daga Imam Anas Allah ya ƙara mashi yadda Anas ɗan Maliku wanda hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana yi wa annabi hidima. yace amma annabi bai taba ce mishi me yasa kai kaza ba ko me yasa baka yi kaza ba sai da tsaba zama irin na shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a yace umira bilalu an yushaffi'a al-azana wa yu'tir al-iqama umira manzan Allah nan umira a manzan Allah ke nufi shine umarnin umira bilal manzo Allah ya umarci sayyidina bilal bilal bin rabaha shine mai kiran sallah na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam an bayyanta sayyidina bilal annabi ya umarce shi an yi shafa'al azana idan zai yi kiran sallah ya dinga yi bibbiyu abin da ake cewa shafa'u shine bibbiyu din ka dance shafa'u ana nufin biyu duk abu biyu to shafa'u kenan duk in ka dance wuturu kuma daya ake nufi ko ma me inda ɗaya ne to wuturu kenan shi sa inna Allah wuturu yuhibbul wutura Allah wuturi ne kuma yana son wuturi Allah ɗaya ne dal kuma yana son a dinga mai wuturi wannan sallar da zamu yi muke yi bayan sallar isha'i an bayyana dan haka manzo Allah ya umarci sai na Bilal idan zai kiran sallah idan zai yi kama idan zai kai kiran sallah ya dinga yi shafa'u bibbiyu wa yutra ya dinga yin wuturi a wa yutra liqama ya dinga yi wa iqama wuturi a kiran sallah idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah nawa aka ji nike yi da biyu ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadur rasulullah an ji shafa'i shafa'i nike ko ashhadu an ashhadu anna muhammad hayya ala sala hayya ala sala ko hayya ala al fala hayya ala al fala an ji biyu Allahu akbar Allahu akbar sai la ilaha illallah ita ku ita kadai yake wutar sai da dama ai Allahu witran da haka sai a cike da wuturi. Amma iqama fa, Allahu Akbar, Allahu Akbar ko, ashara Allah ilaha illallah, ashara anna Muhammadu Rasulallah, hayya ala sala, hayya ala fala, sannan sai sabida iqama za sai a ƙara da mai, qad iqamati sala. Ana ji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ko kuwa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Abita da wutri. rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan akan abin da ya shafi iqama kenan an fahimta to sai kuma sunna ta biyu a wace makaranta anan qira'atu ba'da al-fatiha karatun sura bayan an karanta me bayan karanta fatiha li hadisi abi qatada sai da hadisi abu qatada Allah kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam kana ya karau fi zuhuri ya kasance yana karatu a sallah a zuhur a al'ulayaini raka'o'in farko bi ummul kitab da fatiha ita ce ummul kitab ɗaya daga cikin sunayenta ne wa surataini da surori guda biyu ana ji sallah a zahar raka'o'in biyun farko annabi yana fara karanta Fatiha a me a rakawoyin biyu, sannan ya biyo da me da sura da sura taini surori guda biyu. Ma'ana ba wai a raka ɗayan yake Fatiha biyu ba ba, raka ta farko zai yi Fatiha sannan sai ya biyo da me sura, raka ta biyu ma Fatiha sannan ya biyo da me sura. In juwa in ji a Abu Katada da ya ruwaito mana hadisin. Wasira ka taini, akira taini, a raka biyun ƙarshe kuma a zahar ce, raka ta farko fatiha sura, raka ta biyu fatiha sura, raka sura biyu ko? To, wa raka ta yi raka ta biyu, al'akira ta yi ta ƙarshe guda biyun nan, bi fatihatul kitab yana karanta fatiha ne kaɗai a cikin wannan raka'o'in guda biyu, kamar da yadda kowa ya saba, muka saba ana yi, an fahimta? A zahar ana karanta fatiha sannan a karanta sura raka farko raka ta biyu fatiha sannan a karanta sura raka ta uku kuma fatiha kawai raka ta hudu fatiha kawai idan kai kadai kake sallah in kuma liman kake bi fa raka ta farko za karanta fatiha kawai raka ta biyu fatiha kawai raka ta uku fatiha kawai raka ta hudu ma fatiha kawai sai da liman kake bi an fahimta in kana bin liman kai kana mamu kai ma za ka karanta fatiha. An fahimta? A karatun da ake yi sirran karatu na kamar azahar, kamar la'asar, ai kaga ba bayyana ke karatun ba ko? To kai da kake bin liman kai ma za ka karanta fatiha a wannan karatun. Fatiha kawai. Da kuma kana cikin karanta fatihan baka kare ke ba sai kuma liman ya ce Allahu Akbar ya tafi. Hakan nan iya inda ka kai za ka tsaya ka yanke ka tafi ka bi liman. an bayinta, da haka ko kana bin liman kai ma za karanta fatiha. Sannan a wurin karanta fatiha ɗin nan, duk da za mu zo a wurin sirran da jaharan za mu yi bayani a kai. Sai a sunna ta uku, jaharu fi salati a jahariya, da bayyana karatu a wurin da ake wurin da ake bayyanawa, kamar ina, kamar sallar asuba, kamar sallan magariba, kamar sallan isha, dama salloli guda biyar ko? Guda biyu sirran ake yin su, a ɓoye ake karatunsu, a zahar da la'asar, guda uku kuma a bayyane, asuba, magariba, isha. Ana ji? Na'am, shi ma bayyana karatun a wurin da ake bayyanawa shi ma menene sunna ne, an fahimta? Na'am. فيجهر في ركعتي الصبح والجمعة والأولين من المغرب والإشاء والعيدين والخصوف والاستسقاء ويصر فيما عدا ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليته فيجهر في ركعتي الصبح ذاك بين كراتو أركع غدابي ننداكي نصلى الصباح والجمعة karatun sallar juma'a ita ma a bayyana ke, a nan, da yawa wasu suna kuskure a nan, ka zo sallar juma'a sai ka riski an yi raka ɗaya, ana ji? Sai ka samu raka guda, ka samu sallar juma'a ko baka samu ba, ka samu, to amma haka sallar me kai ma sallar me za kai? Ai, kaga ko wata raka da za ka kawo ko? To wannan fa sallar raka da kawo, sallar juma'a wai shin a ɓoye ake karatun ko a bayyane to da yawa ni na sha gani sai ka koma mutum yana karatu a ɓoye alhali ka san sallar juma'a karatu ake mata a me a bayyane za ka kai ma a me za ka yi a bayyane ana fahimta in ma wasu suna yi a baya to sai su gyara na'am a wal ulayni min al maghrib da raka ta biyu ta farko ta sallar magriba wal isha da sallah raka ta biyun farko ta sallar isha, wal idaini da sallolin idi, idi ta ta sallar azumi da idi ta sallar layya. Dukaninsu ana yin su ne a bayyane, haka ita ma sallar idi. Idan mutum ya riski sallar idi, ya riski raka ɗaya, kaga zai ci ko ɗayar, ko? Kuma in ya miƙe, sai ya yi wa'annan kabbar barin fa. ai mun mun yi bayanin kwanakin baya na yi magana sai ya yi wannan kabbar barin sannan wurin karatun a boye zai ko a bayyane a bayyane sai da dama ai karatun idi gaba ɗayan shi a bayyana ake yi ba a boye ba wasalatul istisqa da sallar roƙar ruwa idan bisa kaddarawa Allah Allah ya jarabu bayi da rashin ruwa za a yi sallah za a je bayan gari za a yi shiga shiga ta nuna kaskanci ka kaskantar da kanka a wurin Allah, a sanya tufafi wanda yake nuna rashi, wanda yake nuna ƙasƙanci, an fahimta? Za a fita da mace, da maza, da mata, da yara, da ƙanana, duka gaba ɗaya za a fita bayan gari. Za a yi wannan sallah ta roƙa ruwa. To, ita ma wannan sallar ba ba ɓoye ake yin ta ba, yadda ka sana sallar juma'a a bayyane, yadda ka sana sallar idi a bayyane, haka ita ma ake yin ta a bayyane. Ana ji? Na'am, wa yasirru fi ma'ada zalik, duk sallar kuma da ba wannan da muka ayyana ba, ita kuma ana yin ta ne a ɓoye, kamar raka'a biyun ƙarshe na sallar la'asar, raka'a biyun ƙarshe na sallar azahar, raka'a biyun ƙarshe na sallar na sa ɗayan ƙarshe na sallar magariba. An bayyanta? Da kuma raka'a biyun farko na sallar azahar, da raka'a biyun farko na sallar la'asar, dukkaninsu ana yin su ne a me? a ɓoye ma'ana a sarra ake yin su. Me yasa saboda koyi da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sunna ta hudu wasiru fi salati as-surriya bi filihi alaihi salatu wa salam da ɓoye karatu a inda ake ɓoyewa kamar yadda muka faɗi wayannan salloli da ake ɓoyewa sai da koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi وآله وسلم آه آه فقالت آه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفتي وانا حديثي من ذا الله يتي يا أبا بكر ارفع صوتك شيئا وفي وفي عمر اخفض من صوتك شيئا سيدنا أبو بكر idan yana sallah a gidansa sai ya dinga karatu ƙasa-ƙasa sai ka yi duk gaske za ka iya jin karatun shi an fahimta shi kuma sayyidina Umar idan yana karatu a nan har arewaci ya sai an ji shi yana ɗaga murya ana ji a sai na a a an tambayi sai na Umar Allah ya ƙara mishi yarda aka ce ya Umar me yasa kake ɗaga muryarka yace ina ɗagawa ne sai da munafukai su tashi su ka su kirin bacci su tashi su bautawa Allah masu rauni abayinta da daddare ne yake nufi nan sabida in ka ji in ka ji kira sai na Umar me za ka yi kai ma ba za ka tashi ba ka kasa bacci kana tashi kai ma sai ka me yace ina so in zaburar da mutane su kasa bacci su tashi su bautawa Allah shi kuma sai na abaka da aka tambaye shi ce ya rasulallah ko ko ansa wanda ya tambaye shi cewa ai ubangijin da yake bautawa ya rasu ubangijin da yake bautawa ai kamar faɗin Allah ne wa nahara qaraba alaikum min hablil warid ya fi kusa da ni fiye da jijiyar wuyata ka an bayyana karatun so ba sai ya ba sai ya daga murya ba shi kuma sai na Umar shi ma ai yana yi ne dan taimakon wasu in ba su ji shi su ko ba za su tashi su yi sallan ba aminta kowa da kadaminsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi akan haƙƙin sayyidina Abubakar sai ya ce ya Abubakar irfa sautaka shay'an wannan muryar nan da kake na karatu ka dan daga muryar ka kadan murya ai yayi kasa da yawa ko dan daga muryar ka kadan shi kuma sayyidina Umar manzo Allah ya ce irfa min sautika shay'an muryar ka kadan ya kasa da ita kadan kenan ana so a ɗan tsaya tsaka tsaki. An fahimta? Haka ake so in za a yi sallah. Mu kiyaye, so da yawa mutum zai sallah a zahar, sai ka kalle shi kaga kawai ya yi shiru, ko kuma karatu yake, to haka aka ce a yi? A'a. Tunani kenan, wannan tunani kake yi, ai ba karatu ai ba tunani aka ce a yi shi ba, a'a. a ga bakinka yana motsi, muryarka ce ba ta fita, wannan shine karatu sirra. An gane, amma ka zo sallah kawai ka yi, me kake yi, tunani, karatu, to ai karatun ba a tunani aka ce ai karatun ba, an fahimta aka ce ka motsa bakinka, amma kamar yanzu haka, duk wanda ya kalle ni ya san me nake karatu amma ya shin ya isa ya san me nake karantawa kaga sirran kenan an fahimta jaharan kuma shine na kusa da kai ya ji jaharu kenan an fahimta kamar yanzu ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ai kuna ji na kaga jaharu nake yi an fahimta amma wanda zai yi sallah da yawa mutanen mu suna wannan kuskuren wurin yin sallah ya kaga mutum ya rub da bakin shi wai kuma sallah yake, an fahimta? Don Allah idan muna yi amfanin wannan karatun, don me muke yi, don mu gyara, an fahimta? Don mu gyara, mu gyara wa kawunanmu sannan mu amfani da abin da muka ji mu sanar da wannan kuma bai sani ba. An fahimta? Shi ne amfanin karatu. Ba kawai ka ji kai kaɗai ka aiki da shi, a kai ma ka sanarwa waninka, ko ka ga wani na yi, amma a wurin da'awa yana da kyau in kaga wani yayi to ka bari sai ya fita masallaci sai ka dan kira shi gefe sai ka faɗakar da shi ka ce wani na ga ɗazu kai sallah amma na kai rub da bakinka ni dai wannan tunani kawai dai na ga kana shi kuma karatu aka ce ayi zai iya ce ma ai nayi karatu sai ka ce to gaskiya ne amma ka sani karatun cewa akai ka ringa motsa labbanka kenan alamu ne na kana karatu amma ba kai rub da bakinka ba gum kuma ka ce kana karatu. To wannan irin wannan nasihar ita ce nasihar da musulunci yake so, amma ba a gaban jama'a ba ka ce, kaiwa ne, wannan wata irin sallah kake, kaza kaza, ila ba zai anshi wannan nasihar taka ba, an bayyanta? Sabida ba ka mishi cikin hikima da mau'izatul hasna ba, don haka a danga ƙoƙari wurin hikima da mau'izatul hasna, an bayyanta? Na'am. abin da ya shafi sirran kenan sai kuma a sunna ta gaba daga cikin sunnonin sallah ta biyar wa sami Allahu liman hamida da faɗin sami Allahu liman hamida wannan sami Allahu liman hamida ga wanda yake sallah shi kadai ko kuma ga wanda yake limanci amma ga wanda yake mamu shi kuma zai iwadinta da me rabbana لك الحمد أو ربنا ولك الحمد aw Allahumma rabbana walakal hamd dukka ukun duk wanda yayi sawa'un yayi an bayyanta ko kuma in kai ɗaya ne zaka iya hada sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamdu in kana sallah kai kadai ja'izi ne ka hada biyun an fahimta ba laifi bane in ka hada biyun amma idan kana bin liman liman yace rabbana walakal hamdu a liman yace kai sami Allahu liman hamida to kai me zaka ce rabbana walakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana walakal hamdu kulluhum sawan duk ɗaya ne an fahimta to wannan faɗin da kai shi ma sunna ne a cikin sallah an fahimta saboda faɗin manzon Allah da muka samu daga Imam Abu Huraira radiyallahu anhu ya rawaito hadisi ana Abi Huraira radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda shine dai Abdurrahman bin Sakar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tira da mun Allah sabata gare shi kala ya ce إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا إذا لمن ياتي سمع الله لمن حمدا إنجوا إنجوا من الله أجل شو قاريسي نوانا من ذا الله يتي إذا لمن ياتي سمع الله لمن حمدا فقولوا كوكما ما سبن شكوتي ربنا ولك الحمد كوكما كوتي ربنا ولك الحمد أما إنت ko kuma Allahumma rabbana lakal hamdu dai ɗaya ne an fahimta na'am fa inna ma manzo Allah yace fa inna ma man wafaka qawluhu qawlil malaika gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wannan fadin sa na rabbana wa lakal hamdu yayi daidai da fadin mala'iku su ma za su yi rabbana wa lakal hamdu Allah zai gafarta mishi a ai gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah zai gafarta mai zunubin da ya a gaba ɗaya zunubin da ya a baya a rayuwarsa. Allah zai gafarta masa gaba ɗaya zunubin da ya aikata a rayuwarsa. An fahimta? Idan faɗin sami Allahu liman hamidan hunsa ya yi daidai da na mala'iku, ma'ana suka faɗa daidai. Iri ɗaya da faɗin amin idan an gama karatun fatiha. Shi ma amin ɗin ta yi daidai da amin ɗin mala'iku. Manzo Allah ya ce Allah zai gafarta ma zunubin da ka aikata gaba ɗaya a rayuwarka. Allah ya gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya alfarmar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi sai sunna daga cikin sunnonin sallah na shida wa kullu takbiratun duk wata kabbara gaira baira takbiratul ihram wata ba kabbara harama ba sunna ce kamar wace idan za ka yi ruku me za ka ce Allah akbar kabbara ce ko in za a sujada me za a ce Allah akbar kabbara in za da gofa Allah akbar kabbara to duka wayannan kabbarorin dukkanin su sunna ne amma banda kabbarar shiga sallah ita ce takbiratul ihram kabbara harama banda ita itan ba a manta ba satin da ya gabata tana cikin farallan sallah an bayyanta dan haka dukkanin takbirat in dai ba kabbara harama ba sunna ne a cikin sallah ana ji نعم لحديث ابن مسعود سيد حديث عبد الله ام عبد الله بن مسعود الله يقرا مشي دار الله عنه الله يقرا مشي قال ياتي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yukhabiru fi kulli raf'in wa khaftin wa qiyamin wa qudin na ga manzon Allah yana kabbara lokacin da zai tsugunna zai ruku'u da lokacin da zai ɗago, da lokacin da zai sujjada, da lokacin da zai ɗago, da lokacin dukawa, da lokacin miƙewa. Ma'ana duk abin da zai yi a cikin sallah, manzo Allah na ga yana kabbar bari. Idan zai ruku'u zai ce Allahu Akbar. In zai ɗago mun faɗa abin da ake faɗi na ɗago ko? Sami Allahu liman hamida. Aw rabbana walakal hamdu. Ma'ana ko dai mutum ɗaya ne kai kai kaɗai kake sallah ko ko liman ne ko kuma ainihin mamu. an fahimta shi sa na faɗi biyun sami Allahu liman hamida ko rabbana walakal hamdu in za a sujada Allahu akbar in za a dago Allahu akbar to anan sunna sunna ne na manzo Allah zaka samu wasu mu idan za su yi sallah in ban da kabbara haraman nan da zaka ji mutum ya ce Allahu akbar to ba za ka sake ji ya ce Allahu akbar ba sai dai kawai ka ji yana tafiya sai dai ka kawai yana yi sujada ruku kila a zuciya yake yi ila rayawa yake Allah alamu amma dai shi manzo Allah ga yadda yake kuma manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli idan ku yi sallah kamar yadda kuka gani ke sallah idan za ka yi kabbara harama farilla duk sauran ibadun da za ka yi na sallah tsugunnawa ne dagowa ne ruku'u ne a sujjada ne dukkanin abin da za ka yi ya zama kayi me kayi kabbara ka ce Allahu akbar kai Allahu akbar kai Allahu akbar kai saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda aka samu a cikin hadisin na Abdullah ibn Mas'ud Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka rawaito wannan hadisin ai tabi'an li amalihi alaihi salatu wassalam saboda koyi da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin sallah wala hadisi Abdullah ibn Abdurrahman bin bin Abdurrahman da kuma hadisin Abdullahi bin Abdurrahman, ana bihi daga mahaifinsa, annahu cewa sallama annabi ya sallam ya ce mun yi sallah tare da manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa kana la yatimmu takbira iza khabata wa rafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin kabbara idan zai yi durkusa ne ko zai dago a cikin sallah baya bari duk durkusan da zai sai ya ce Allahu Akbar, duk dago da zai sai ya ce Allahu Akbar baya bari. Da haka mu ma, tunan sallar je a wurin wa muka koyo ta, wurin manzo Allah, to kuma ga yadda yake yi, idan kana so sallar ta karɓi dole ka yi yadda annabin ya yi. An fahimta? Na'am, wannan hadisi a Imam Abu Dauda da Imam Al-Baihaqi da Ahmad duka surwaito wannan hadisi. فتكبيره عليه الصلاة والسلام في خفض والرفع تارة وتركه فيهما أخرى دليل على عدم الوجوب هذا التكبير وهو دليل على سنيته مالن أنا يتي دليل سنيا تكبيرات وأن با تكبيرة الهرام با السنة أن سامو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتبين صلى بيي wa'innan kabbarin bai yi su duka ba. Kenan mai nuna, kenan sunna ne ba farilla ba. Shi ko farilla ba zai yiwu a bar shi a sallah ɗin ba ko? To an ga annabi shi ko bai taɓa barin kuma takbiratul ihram ba. Kenan ita farilla ce ko wajibi ce. An fahimta? Na'am. Sai sunna ta gaba sunnoni bakwai daga cikin sunnonin nan dai guda goma sha uku. Sunna na bakwai daga cikin sunnonin sallah shine tashahudani. a tashahudani tahiyoyin nan guda biyu. Me yasa aka ce guda biyu? Sai da yawanci in ba sallar asuba ba dukkaninsu ana yin tahiya so biyu ne. Amma sallar asuba ita kaɗai yake tahiya ɗaya saboda raka biyu ne kawai. An fahimta? To wannan tahiyoyin guda biyu da za a yi tahiyan kanta sunna ce. Shi ma zaman tahiyan me? Shi ma sunna ne. An fahimta? Da haka yin tahiya sunna ce ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa dulusu lahuma da zama don yin tahiya la hadisa ibn mas'udin sai da hadisa Abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kal cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idza qada adukum idan ɗayan ku ya zauna fi salati a cikin sallah fal yaqul yace at-tahiyatu lillah zuwa ƙarshen hadisi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine karshen tahiya sai a dora da salati wanda zamu zo gaba kan maganar salati shi an bayyanta wannan ita ne tahiya wacce akwai tahiya da tahiya akwai su kala kala amma wannan ita ce tahiyar Abdullahi bin Umar, ita ne tahiyar da masabanmu ta malikiya muka ɗauka kuma ita ce muke yi, ita ne za ka gani a cikin littafin iziya da littafin risala da kuma littafin ƙawa'idi ma ya kawo ta. An fahimta? Wannan da muka yanzu a tahiyatu lillah a zakiyatu lillah. Ba a tahiyatu ba a tahiyatu yake, a tahiyatu wannan attahiyya ya din nan akwai shadda a kanta da za ka kalla sosai a rubuce za ga akwai shadda ba a tahiya ba ba a tahiya ba ne a tahiyya tahiyya yawon din nan akwai shadda akwai ƙarfi a kanta an fahimta a tahiyyatu lillah an fahimta bayanin ta zai biyo baya akwai a littafin da za mu zo na gaba insha Allah Allah ya sa mun kammala wannan littafin akwai ƙarin bayani da ya kawo akan tahiya da yawa amma in Allah ya kai mu lokacin insha Allah za mu ji ƙarin bayani a kai amma muhallin shahide abin da muke so a gane a nan tahiya sunna ce a cikin sallah kuma ga yanda ake karanta tahiyar an fahimta zaman yin tahiyan shi ma sunna ne a cikin sallah na'am sai sunna ta takwas daga cikin sunnonin sallah wa taqdimul fatiha ala sura gabatar da fatiha akan sura ma'ana a fara karanta fatiha sannan a karanta mai sura shi ma sunna ne an fahimta na'am littiba'i limawazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atu surati ba'da al-fatiha fi salawat sabida zarcewa da aiki irin zarcewa da aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ga manzo Allah na ta aikatawa cikin sallolinsa sai ya karanta fatiha sannan ya biyo da karanta sura. An fahimta? Sai ya karanta fatiha, sannan ya biyo da karatun me sura. Wannan shine aikin da aka ga manzo Allah yana yi a dukkanin sallolinsa, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wani abi katada, an samo hadisi daga Abu Katada, Allah ya kara mu shadda, annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, cewa manzo Allah tsira da mun ta Allah su ƙara tabbata gare shi, kana ya karau fi zuhuri, ya kasance yana karatu a sallar azhar fi ulayaini a raka'a biyun farko me yake karanta ummul kitab yana karanta suratul fatiha wa surataini sannan sai ya biyo da sura kenan me yake fara karantawa fatiha sannan biyo da me sura an bayyanci karatun fatiha ne a farko farilla ce ita kuma sannan me zai biyo baya sura ita kuma sura me sunna wannan a wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim su raito wannan hadisi sai sunna ta takwas ta tara da cikin sunnonin sallah at-taslimatu salisa saniya wa salisa lil mamum sallama sallaman nan da liman yake yi a da mamu yake yi guda ta biyun da ta ukun ma'ana liman zai mamu zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an fahimta ya yi a dama ya raddunta a gabansa sannan ya ƙara yin ta a hagu an fahimta wannan ukun ta daman wajibi ce farilla ce ta biyun ta raddin da ya yi sunna ta ukun raddin da ya yi ta hannun damansa hannun hagunsa ita ma sunna ce an gane me nike nufi a nan? Saboda da wani ya ce, a, to ai satin da ya gabata mun ce sallama farilla ce, eh, amma ku tuna muka ce me, za mutum zai iya cewa me, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta yi ko ba ta ba? Ta yi. Zai iya kuma cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. An fahimta? Wannan ta farkon ita ce wajibin, ita ce sunnar, amana ita ce farillar. Sauran menene? Sunna. an fahimci karatun? Na'am, sauran su ne sunna, a raddan lil imami don ya mayar wa da liman, wala man ala ya sari da wanda yake hagunsa kamar dai da muka faɗa. Idan ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah, wannan gaban kanshi da ya ɗan turo, ka san waye mayar wa da sallama? Limaminsa. Da ya dawo kuma ya hagu, waye mayar wa da sallama na hagun, wanda yake kusa da shi. shi sa malam mai kawai ya ce in kana biha ahadun in akwai wani a wurin in babu fa ba zai raddinta a zamun ba a hagun ba an fahimta na'am a li hadisin samratu bin jundub sai da hadisin samra dan jundub Allah ya kara mishi yadda yace umirna manzo Allah ya umurce mu an raddu ala al-imam mu mayarwa da liman sallama wa an natajawa wa an natajawabu bi an yusallimu ba'duna ala ba'd sannan sashin mu kuma su dinga ankarwa sallama sashi ma'ana wanda yake hagunka ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah ka yi mishi shi ma assalamu shi ma yayi wa nawa na hagunsa shi ma an ce yayi wa kenan kowa an bayyana karatun kai ka mishi shi ma yama kuma ne ma aminci ne fa wai cewa kai aminci Allah ya tabbata gare ka shi ma shi ma sai ya ce wanta shi ma aminci Allah ya tabbata kai ma lima ya ce aminci Allah ya tabbata gare ka kai mamu to kai ma sai ka ce tabbata ana kusa da kai shi ma shi ma duka gaba ɗaya sai gaba ɗaya an gama kowa ya gama yau kowa addu'a shi yasa jam'i fa'ida ne ba ƙarami ba wallahi kamar da ya gabata bayani duk abin da aka ce ma cikin al'umma ne to wallahi yana da fa'ida Allah yana son komai in za a yi shi a al'umma a jama'a me yasa shi yasa manzo Allah yake cewa ma as-salatul jam'i tabdalu min salatil fazz bi 27 daraja mutum ya sallah shi kadai to wallahi wanda yayi a jam'i ya fi wanda ya daya da daraja da lada 27 sai da wanda shi daya yadda ya shi daya kamar yadda muka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo misalin can cewa kura tana waftar alganamul qasiya dabba da ta koma gefe ne yana cikin sallah shedan zai zo ya dan taɓi kunnen shi na dama, sai susa, sai shafu kunnen shi na hagu susa, shaɗan zai zo ya jefa mishi tunanin gida, ya jefa mai tunanin gona, ya jefa mai ya dinga ya ji waftunan a haka shaɗan zai ta waftarsa a ƙarshe ya tashi in yi wasa in ya gama sallar, in ana samun lada ɗari ƙila ya tashi da lada biyar. Me yasa ba jami yake ba, an fahimta kuma kila a nan ma ƙabli ta kama shi bai san ta kama shi ba ba da ta kama shi bai sani ba in kuma liman yake bi ba in ba da ta kama shi ne zai yi koko liman ne zai mushi liman ne zai mai iyaka shi ne zai yi kawai bi kaga ya rabe da liman an wuce wurin me ya jawo hakan sabida jam'i haɗuwa haɗa hannu wuri ɗaya shi wancan me ya jawo mai matsala keɓewa, komawa gefe ya yi shi kaɗai, shi ya jawo mushi haka. A wannan hadisi a Imam Abu Dawud da Imam Bazar sun rawaito wannan hadisi. Wafi mawaɗa annafi a Imamu Imamu Mamalik ya ya kawo a cikin littafinsa na mawaɗa daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar. Allah ya ƙara musu yadda. Kana ya ƙulu, Abla da Umar ya kasance yana cewa, Assalamu alaikum an yaminihi, sun mai raddu ala imamin, fa in sallama alaihi ahadun an ya sarihi raddu alaihi. Abla da Umar ya kasance yana yin sallama haka, ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. An fahimta? In akwai wani a damansa yana mayar masa, in kuma babu baya mayar masa, kamar dai da muka bayani. kamar yadda malami kawai ya kawo ko cewa in kana biya adon in akwai wani a wurin an fahimta in ba kowa to shikenan dama dai ka saukar da farilla ka saukar da sunna an gane me nake ni na daman da kuma na mayarwa da me da liman na'am to sai sunna daga cikin sunnonin sallah na goma dama guda goma sha uku ne ko kamar yadda muka ambata a baya na goma wal jaharu بالتسليمة الواجبة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم da bayyana sallama wajibi ne. Misali, ai mun ce karatu akwai inda ake karatu a ɓoye akwai inda ake aina a bayyana ko? To, a wurin yin sallama nan ko bayan sallama ɓoye, kada kana bin liman kawai ya ga liman kawai a ɗaucar bi, ko a ga biyo. Za ku ce lafiya sai ce, ai na yi sallama, yaya ya ce, ai a ɓoye na yi, a, subhanallah. ai labudda sai ya yi ta me daharan a bayyane ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa ya ji shi ya san an yi sallama shi ma ya sallama an bayyanta ga wata yin matsala duk da ba mu zo kan masail matsaloli na rafkanuwa ba to amma bari dai mu dan bujiro da ita so da yawa dan ta fa'i kuwa a sallar juma'a musamman masallaci wanda yake tare jama'a da yawa za ka ga ko an sami a ƙarancin ƙarfin sauti na'urar sauti ya zama mutane ne suke kabbar kabbarar da mutane suke da ita ake amfani wurin yin ruku'u da sujjada da dagowa duk wanda yake shiga gari ya san akwai irin wannan matsaloli ko na'am lima ya ce Allahu akbar sai wasu ma ce Allahu akbar sai su na can gaba ya ce aiki da wannan kabbarar su to yawanci sai ka ga wani lokaci sai sai ila liman bai yi sallama ba su kuma wancan su ji kamar sallama ce assalamu alaikum kai ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana miƙewa sai ka hango ashe ana zaune to ya za ka yi tambaya niki ya za ka yi kuma ga shi ka yi sallama kuma ba zai taɓa yiwa sallama ka ta riga ta liman kuma sallah ta zo ba sallah ba ta dole sallama ka ta zo bayan ta liman ko ai mutum aka ce kake bi ka taɓa wuce wanda kake mutum ya taɓa wuce direban shi direban ka ke tuka mota ko kuma kai kana gaba ai ba zai taɓa yiwa ba sai dai ka zama kana baya ko to sai malamai suka ce take sai ka ƙudiri niyya ka dawo sallah kana dawowa sallan nan sannan sai ke sallama bayan liman yi sallama shikenan ba za ka kabli ba ba za ka ba an gane eh da yawa irin wannan ni na taɓa ganin haka ta kasance sai wani ce au to ai shikenan ai ba laifi na bane alefin wanda suka sallaman ne, kaji fa? Kaga ya tafi bai da sallah, ko? Shi yasa ake so, in da dama ka shiga masallaci, in ba dama ya zama kana kusa, me ya jawo haka nisantan masallacin duk ya kawo wannan. An fahimta? To don haka idan wani ya ta taba kasancewa gare shi to daga nan sai a gyara. in kuma ya ga wani ma hakan ta kasance sai ya gyara wani kila ko a gaban ka hakan ta kasance sai ka amfani da wannan ilimin da ka sani kai ma ka sanar da wani ko khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allama gairu ko yayi a cikin wanda ya san ilimi kuma ya sanar da waninsa ba ka sani ka kule kai kai kadai ba a'a ka sanar da waninka shi ma ya karu an fahimta da ba a sanarwa kai ma da ba za ka da ba za ka sani ba na'am sai sunna daga cikin sunonin sallah ta goma sha ɗaya. As-salatu ala nabi yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wane lokaci yake yi? Fi akiri tashahudi a ƙarshen tahiya. Bayan an yi da tahiya ana so a yi wa annabi salati. An fahimta? Ana yi wa annabi salati a ƙarshen tahiya. Sabida hadisin Abdullahi bin Mas'udin Allah ya ƙara mishi yarda. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إذا تشهد أحدكم إذا أنتم زي تهيا في الصلاة أتكن صلى أنا جي إذا تشهد أحدكم إذا أنكم يا إذا تهيا bayan ka yi tahiya manzo Allah ga umarni daga manzo Allah bayan ka yi tahiya me zaka biyo baya manzo Allah ya ce fal ya qul sai ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ana ji wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta wa rahimta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid yayi salati dai a takaice ga manzon Allah salatul ibrahimiyya wannan ɗaya daga cikin sigogin salatul ibrahimiyya ne salatul ibrahimiyya tana sigogi dewa an bayyana in wannan ka ɗauka masha Allah in wata siga ka ɗauka duk ta yi an bayyana idan kuma ka ɗau salatul fati kai ta yi don yi ta ma mai ce salatin manzo Allah ce an fahimta na'am don mu salatul fati din ma ita muke yi a wurin insha Allah sai da girmanta da matsayinta da muka ji a bakin da baya ƙarya an fahimta a bakin an ji a bakin annabi waye ya ji mana shehu tijjani shi kuma ya gaya mana mu ko mun yarda da shi ba zai mana ƙarya ba an fahimta da haka shi sa salatul fati muke yi bayan mun idar da tahiya. An bayanta bayan ka idar da tahiya, mun yi bayani akan tahiya a baya ko? To bayan ka idar da tahiya, ka yi salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi a na a na na Abdullahi ibn Mas'ud na wannan umarni da manzon Allah ya bayar an idar da tahiya, a yi salati gare shi, Imam Hakim da Imam Al-Baihaqi su ruwaito wannan hadisi. Sai a sunna ta kusa da ta ƙarshe da cikin sunnonin sallah ita ce sunna ta goma sha biyu as-sujudu alal anfi wal kaffain sujjada akan tafukan hannu da hanci da gwiwoyi guda biyu ana ji da gefen yatsu guda biyu babban yatsa ana kafe shi haka ba in za ka yi sujada to sunna ne idan ba a manta ba satin da ya gabata ne magana na ce yi da goshi shi ne mai yin sujada da goshi farilla hanci tafuka hannu da gwiwoyi sunna amma a sallah ka kawo sunna ka kawo farilla ka kawo musabi wannan shine kai sallah mai cikakkiya cif da kan kana so ka yi sujada cikakkiya sai ka yi ta kan wannan gaban guda bakwai ko? Goshi, ɗaya ko? Hanci, biyu, tafin hannu na dama, uku ko? Tafin hannu na hagu, nawa? Gwiwar ƙafar dama, gwiwar ƙafar hagu, sai me, sai yatsu, wannan yatsun su ma guda biyu, yatsun dama da yatsan hagu, babban yatsa, shi ko babban yatsa ya zama kalan kwasa shi ya kalli gabas a lokacin da za ka yi sujada. An bayinta? Ba lankwasawa ya karye koye ma illa ba wannan ba, ya je ɗan lankwashe kaɗan. An bayinta? Kada ka ce za ka take shi a tsaye, aya ɗan lankwashe kaɗan ya kalli gabas. An bayinta ya kalli alƙibla. Na'am. A لحديث ابن عبد لحديث عبد الله بن عباس sabida wannan bayanin cewa a sujada da hanci da tafukan hannu sunna ne sabida hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah ya ce umirtu an umarce ni an asuda ala sabata azami in yi sujjada akan gabbai guda bakwai ana ji ala jabhatin akan goshi wannan na ma faɗi wannan bayani yanzu ba to amma dai ga hadisin ya biyo baya wa share biyarihi ya nuni da hannunsa ala an fi da hanci ma'ana da goshi da hanci goshi da hanci sai annabi ya mai lissafi daya an gane na'am wali yadaini da hannuwa guda biyu tafukan hannu kenan wa rukubataini da guyoyi guda biyu wa a tsarafil kadamaini da gefen digadigai shine wannan ba diddige na nan ba fa, wannan babban yatsan, yawwa jefan babban yatsa shi yake nufi, wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duka suraito, kenan hadisin muttafaqa alaihi ne, hadisi ne ingantacce. Sai sunna daga cikin sunnonin sallah ta ƙarshe a wannan littafi ma'ana sunna ta goma sha uku dama sunnonin guda goma sha uku ne. An bayyanta shi ne wa suturatu. da sanya satara, an san satara ko? Sanya shinge in mutum zai yi sallah, sai da kada wani ya dinga ratsa mai sallah. An fahimta? Ka sanya wani abu a gabanka, to sanya wannan abun shi ma sunna ne da cikin sunnonin sallah. An fahimta? Wa sitratul ghairil imami, amma sutura da ghairil imami ga wanda ba shi da liman. Kaga an fahimta? Yanzu muna sallah, sahu na farko mutum za iya ratsawa ba matsala ba ne, sahu na biyu zai iya ratsawa, kun san dalili? Sabida sahun ai suna da mai suna da liman, gaban liman ne baka isa ka ratsa ba, sabida shi ne raga masallar, sai dai in ya sa sutura sai ka ratsa bayan suturar, an gane? Amma mutum shi kaɗai yake sallah kamar wanda yaron da yake sallah, to mala budda ba za ka ratsa shi ba. sai ya sa idan da wata sutura a wurin sai ka ratsa, in babu ka yi iyayen ka wurin kewayewa ka ka ratsa mai sallah. An gane? Amma da yawan mutanenmu wasu za ka ga ana sallah, da liman ne fa, amma za ka wuce sai ga mutum ya miƙa ma hannu ya tare ka, wai ka ka ratsa mai sallah. Ai, ba a ba wata satara, ai satara ka waye liman, in dai har kana bin liman ne, An fahimci me ake nufi anan? in har kana bin liman to ba a magana wai ka ce wai bara a ratsa ma sallah an fahimci karatun saboda kana bin liman ne limamin ka ne ba za a ratsa shi ba amma in kai ɗaya kake sallah to kai ne limamin wa a lokacin limamin kanka to ashe kai ma ba za a me ba za a ratsa ma sallah ba an fahimta na'am kama kama fil hadisin an abi jahmin a abdullahi bin haris kamar yadda aka samu hadisi daga abu jahamin shi wannan abu jahamin din shine abdullahi bin haris bin sulti al-ansari mutumin garin madina radiyallahu anhu Allah kara mishi yadda yace liyastir ahadukum walau bi sahmin ɗayan ku ya san ya sanya wa kanshi satara ko da da mashi ne an san mashi ko in ka nemi wani abu baka samu ba sai ka dan kafa mashi ai ana dan iya kafa mashi ko sai ya zama masu tara ya zama duk wanda zai wuce idan rundunar yaƙi ce za ta wuce ƙarewar yawa ba abin da ya shafi sallarka saboda ai ka sa wani abu wanda ya shiga tsakaninka da su an gane na'am walau ya alamul marro bayna yadai musalli manzo Allah ya ce da wanda zai wuce gaban mai sallah da ya san abin da zai samu na zunubi ma za alaihi na zunubi ya ce, Kana an ya ƙaffa arba'ina khairun lahu min an ya murra bai na dai, wallahi sai ya fi mushi ya yi tsayawa, ya yi arba'in na tsayawa har mai sallan nan ya idar da ya ratsa mushi da a ce ya san girman zunubin da zai samu, da zai gwammace ya yi tsayuwar arba'in. Ana ji? Ƙala Abu Nusr, Abu Nusr ya ce, La'adari. ban sani ba wannan arba'in ɗin da manzo Allah ya ce arba'in. A ƙala arba'ina yauman annabi yana nufin kwana arba'in ne, au shaharan koko wata arba'in, au sanatan koko shekara arba'in. To ba shi, ko kwana arba'in ne, a ce da ka ratsa mutum a sallah, gwara ka tsaya, je ta sallah har kwana arba'in kai ka san in ka ratsa zunubin da ya daidai da tsayuwar da za ka yi kwana arba'in a tsaye, ai ka san ko ba ƙaramin zunubi ba ne. To maza Allah ya ce, da ka san girman zunubin da za ka gwammace kai wannan tsayawa. Ko da ko kwana, mun ɗau kwana a mafi ƙaranci ko? In shekara shekara arba'in, in wata wata arba'in, amma mafi ƙaranci kwana, to kwana arba'in da ka ratsa mishi wannan sallar. Amma in bai sa me ba, in bai sa sutura ba. in ya sa sutura in dai bayan sutura ka ratsa ba laifi kai baka yi laifi ba shi ma ba matsala sallar sa ba ta komai ba an bayyanta na'am wannan hadisi a imamu bukhari ya ruwaito ma muslim ya ruwaito kenan hadisin mutafaq alaihi ne sannan imamu turmuzi ma ya ruwaito wannan hadisi wa ruwaya anhu an ruwaito daga gare shi aidan kuma shi wannan sahabin da muka ambata hadisinsa a baya ma'ana Abu Jahamin Abdullahi bin Haris bin Sulti al-Ansari ya ƙaruwaito wani hadisin. Yana cewa aidan, yana cewa a daga manzala sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahamin, ɗayan ku ya sanya sutura koda da mashi ne. Kada ya salla haka, koda a gona ne kuwa, koda a gona ne, ya zama ka samu wani abu ka sa, dutse ne, ice ne, koma dai me ka sa, amma akwai sharaɗin abin da za ka san, me sharaɗi ya zama sabiti ba dabba ba, sabiti ma'ana abin da zai tabbata wurin, in ka sa akuya ko ka sa shanuwa, in dai ka sa dabba, kana cikin yi kila da kai raka ta biyu me zai faru, za ta gudu, kaga ba sutura da abin da ba tabbatace ba, ba za ka sa yaro ba, in ka sa yaro zai me. zai kauce, ana ji? Ba za ka sa yaro ba, ai ana iya sutura da mutum, ko ba ku san ana yi ba, ana yi. In akwai mutum a gabanka za ka yi sallah, kamar yanzu nan sahu ne, sai wancan sahun sai kake sallah wani na gabanka. Ai ka ga ba zai zo tsakiya tsakaninka da wanda ke gaban bai ratsa ba, ya ratsa ma sallah. In ya zo gaban wannan da ke gabanka to nan sutura ne, wannan da ke gaban sutura ne a wurinka. An gane me nake nufi? An fahimta? ba za kuma ka sa abin da zai ɗauke ma hankali ba, kamar misali sai ka ɗauko wani abu wanda yake ƙila na ado ne ka sa kamar me abubuwan suna da yawa dai kamar dai nau'i ko ƙila sanda ce amma sanda an mata wasu kwalliya a jiki ko wasu hotuna ne a jiki ko wata kwalliya ko tana kyalkyali to in aka yi wasa a sallar maimakon ka fuskanci ubangiji sai ka koma tunanin kyalkyali kyalkyalin nan kaga maimakon sutura ta ba da fa'ida ta taimaka ma a sallah ta jawo me ta jawo suwasi na shaidan ta jawo tunane tunane an fahimta na'am idza sallal imamu idan liman yana sallah ila sutrati wajen sutura lam yahtajil ma'mumi ila sutratil ukhra idan liman yana sallah akwai sutura a gaban sa to mamu ba buƙatar sutura kamar yadda ne nayi bayani a dazu an bayyanta iz kanat tarkhazu harbatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilaiha domin manzo Allah ya kasance idan an je yaƙi yakan ɗau abin da zai yi yaƙi da shi kamar takobi ya kafa idan ya kafa sai ya sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu wucewan ba ta yanke mai sallah sannan sauran da ke bayan shi kuma ana iya ratsa su saboda me ai su mamu ne an an fahimci karatun ai su mamu ne ka lura da kyau duk inda masallaci yake da jama'a da yawa za ka gana irin wannan to ba laifi aka yi ba ko wanda suka je yaki haji za su ga haka za su gana ta ratsawa mutum ya ratsa ya nemi wuri ya shiga ba laifi bane ba ratsa sallah bane dalili ai bin liman ake yi amma da ba libin lima ake ba ba a ratsa sallah an bayyanta na'am a fayu salla ilaiha wala ya amuru adam min kalbi bi wari satratil ukra manzo Allah sallallahu sallam ya kasance idan yayi limanci a wurin da ba masallaci ba in ya kafa sutura baya umurtar mamunsa wani suke bayan su ma su kafa sutura iya wannan sutura yake sawa kenan ya nuna mana mai bi mai bi liman ba sai ya sa sutura ba an fahimta wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa ma'ana hadisi ne muttafaq alai al-mukhtaru abin da yake zababbe aka fi so an yada al sutura ta an yamini mutum ya sanya sutura barayin dama ba a setin kanka ba abin da aka fi so kenan idan za ka sa sutura kakka sa ta a setin kanka ka sa ta a setin hannun damanka an fahimci me nike nufi a setin kamar yanzu nan inda nike yanzu wannan ginshikin yana setin ina ne hannun dama na amma na dawo ne haka yana setin kaina to an so ka sa sutura a setin hannun damanka ne amma fa tana gaban ka din ba wai a wurin damanka haka nan ba an gane me nike nufi na'am au shimalihi ko setin hagunka, ba setin kanka ba, an fahimta? Wala ya tsudu ilaiha sannan ba zai zama, ba a san a sa sutura kuma ka ya zama kanka ma na shafar suturar. An gane? Ya zama inda za ka yi sujjara, ƙila ma haka dinga taɓa suturar, ya zama tsakaninka da sutura akwai ɗan tazara kaɗan. An gane? Na'am. wala ya satiru bi najasin sannan ba yin satara da najasa duk abin da ka san najasa ne ba yin satara da shi ko ka san akwai najasa a jikinsa ba yin satara da shi an fahimta ka asiyatal almirhadi wala bi mushawwishin kamra'atin wa halaqatin mutahaddisin hakan nan ba za ka yi satara da abin da ke tafiyar da zuciya ba ko ka ce abin da ke ɗauka hankali ba, ɗazumin ce ana iya yin sutura da mutum ko? To, a nan wurin ko ba za ka yi sutura da mace ba. An san dalili? Sabida, sutura an kai da mace, to, in sha Allah, shaiɗan zai ta kawo ma wasu abubuwa daban-daban. An fahimta? Amma za ka yi sutura da me? Da mutum namiji. An gane me nike nufi da sutura wannan? ba wai wani yana can baka ce kai wani zo tsaya zauna nan a'a kamar da yadda nan muke misali da nan a nan masallaci ko yawa misalin da na kawo na ɗazu su za a iya yi wala bi ma la yasbutu ba za ka yi da abin da baya tabbata ba kamar yadda muka faɗa ɗazu ka dabbatin kamar dabba wasabi da ƙaramin yaro kana iya ka sa shi kuma ya gudu kana cikin sallah ya kauce to ba sai ka sa abin da yake tabbatacce khawfu zahabiha bi zahabihi ma saboda tsoron kasa tafi wala bi hajarin wahidin li'alla yashtabiha li ibadatil awsan sannan ba a so in za ka yi satara ka samu wani ɗan dutse ka sa shi ba a so an san dalili sabida kaucewa tashabbihi da masu bautar dutse kauce ba ba wata dutsen kake ba wai saboda duk abin da zai dan yi kamanceceniya da masu bautan wani Allah to mu addinin musulunci an so ka kaucewa abin inda sanda ka sa inda ice sa amma dutse ai akwai masu bautar dutse sai da kada kai kaman an gane me nake nufi anan amma da za ka sa dutsen fa sallafa ta yi a gane amma an so kakka sa dutsen sai da kada ya so ya ɗan yi kamanceceniya da masu bautan dutse masu bautan wani Allah sai da dutsen suke sawa a gaba an fahimci mai mala yake nufi anan to wannan shine ƙarshen wannan fasali da yake magana akan sunnonin sallah sunan salati guda goma sha uku idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da fada'ilu sala mustahabban sallah su ma za mu kawo su tare da bayanin su ɗaya bayan ɗaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa daga Allah ne ba daga gare mu bane abin da muka kuskure wannan kuma daga gare mu ne saboda rauni irin namu Allah ya fi mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله أن ننزع متأيا سي الله كيم gobe. idan akwai masu tambaya minti biyu ko uku to sai a yi tambaya insha Allah